شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة تقبر كراتو إن شاء الله تعالى أتكين وانا للتافي نامو من البركة للتاف أحكام الجنائز وبدعها واللفر ببما لمي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ألا يجيك أمالا دراما إذا ما أمنت بأجيها amma shiga matsala ne ta ɗari da goma sha uku lokaci muka dakata a kanta kafin mu tashi akan matsala ta ɗari da goma sha hudu hadisin da muka karanta na ƙarshe idan ba a manta ba hadisin da annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya tura wacce rinduna a wacce suka je domin yaƙar rumawa wacce sanya musu komandancin mutum uku na farko zaidu bin haritha da ja'far ibn abi talib da kuma abdullah ibn rawaha to a cikin hadisin da muna karanta mun zo waje da nace sai yau insha Allah ta'ala zan zura da shine thumma akhadha bi yadi fa ashalaha ina fata an tuno aiko yawa thumma akhadha bi yadi sannan sai annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi riƙe nuna fa ashalaha a shala ai irtafa a kenan ya daga shi sama ina fata an fahimta thumma akhadha bi yadi sannan annabi rike ya nuna fa ashala ya daga shi sannan kuma sai faɗa addu'a da ya faɗa ya ubangiji ka zama halifan Jafar a cikin iyalinsa Allah ka sanya albarka a cikin hada hadar kasuwanci ta ɗansa Abdullahi da ya bari a bayansa wannan da shine a takaice wallahu ta'ala alam za mu shiga matsala ta 114 malai ce wa yanbaghi wa yanbaghi tinabu amraini wa in tattaba'an nasu alaihima malai ce ya kamata abu ne mai kyau a nisanci a guji wasu al'amura guda biyu a wajen ta'aziyya ko da da yake kuwa jama'a sun bibiye su wajen aiki jama'a suna kansu suna yawan aikata su a lokuta da dama idan an musu mutuwa malai ce amma a shar'anci abin da ya fi shine a guji su waɗannan abubuwa ne ya ce alif na farko alistima'u litta'ziyati في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد ما ليت الاجتماع شيني تاروا هدوا زما da mutane suke yi da yawa litta'ziyati dan yin ta'ziya fi makanin khasin a wani wuri a wani guri keɓantacce bala yace kaddari kamar gida awil maqbarati ko kuma a makabarta awil masjidi ko kuma a masallaci ai wannan da an fahimci abin da malai ke nufi ko shine dai a Hausa muke ci a Hausance muke ci masa zaman makoki ina fata an fahimta to zamu zo mu ji insha Allah ta'ala mai malai yake nufi da wannan malai ce abin da yafi shine sai a sai a nisance shi wasu idan aka gama binne mamaci a makabarta sai su koma gefe su zauna galibi mu dai anan ba mu fiye yi ba amma wasu kasashen sukan yi sai mutane su rinka zuwa su ne musu ta'aziya a makabarta tun ma kamun abu ana ce ta wannan kamata a yi a nisance shi wasu kuma sai sun dawo gida sai a je a zauna ko a kafa rumfuna ko abin da ya kama da haka wasu kuma a masallatai suke zuwa su zauna to duk malai ya ce kamata a nisance wa'annan ba'un abu na biyu ittikhadu ahli almayyit at'ama li diyafati alwaridin lil azai iyalan mamaci da suka rasu a rinka girka abinci ana fitowa da shi domin tarabbakin wanda suka zo ta'aziya domin tarar baki waɗanda suka zo yi musu ta'aziyya wannan shi malai ce kamata a nisance shi abu ne da bai kamata ba galibi hakan yakan faru idan aka yi mutuwa akan je a zauna wasu sukan bar duk abin da suke su zo su zauna a wajen koda ba su aka yi mutuwar ba abin da suke gani kamar kara ce ga shi wani wanda aka yi mutuwar to kuma tun da zama mutum zai tun safe wani sai yamma dole zai buƙaci ya ci abinci to daga na abinci zai rinka zuwa to galibi za ku ga daga gidan da aka yi mutu ake dafo abincin a rinka fito da shi malai ce duk waɗannan abubuwan ba su kamata ba a shar'ance bari mu ji dalilan malin insha Allah ta'ala malai ce wa zalika hakan ko ya faru ne li hadisi jarir bin abdullah al-bajali saboda hadisin da aka rawaito shi daga babban sahabi jarir ibn abdullahi albajali radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda qala yace kunna na'uddu wa fi riwayatin nara yace mun kasance mu suwa kenan mu sahabbai mun kasance na'uddu muna irga ko kuma nara muna ganin al-istima'u ila ahli al-mayyiti zama da ake yi izuwa wajen iyalan mamaci bayan an yi mutuwa wa sani'atu ta'ami da kuma girke-girken abinci da ake yi a rinka fitowa da shi kwano-kwano ba da dafinihi bayan an gama binne shi malai ce wannan mana ganin shi ko kuma mana irga shi minan niyahati daga cikin abin da zai iya shiga cikin kukan mutuwa wanda a niyahati kuma kamar yadda muka karanta a jisan bayar da yawa menene a cikin addinin musulunci haramun annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi haramta ya ce to su sahabbai sun kasance suna ganin zaman da ake na makoki da kuma abincin da ake girkawa ana fitowa da shi daga gidan mamacin wannan suna irga shi a matsayin zaman makoki a matsayin kukan mutuwa da ake ma'ana a fakaice mai ke so ya ce suna irga shi a matsayin abubuwan da ba su dace ba a shari'a malai ce wannan asar akhrajahu ahmadu wa ibn maja wa riwayatul ukhra lahu wa isnaduhu sahihun ala shart ash-shaykhaini wa sahahu an-nawawi wal busiri fi zawaid malam ya sa lamba sai mu koma masu littafi ya ce ƙalar nawawiyu fil majamu'i imamun nawawi mai littafin yadda salihina yake cewa a cikin littafinsa almajamu' wa ammal julusu litta'ziyati ya ce amma zama da mutane suke yi domin karɓar ta'aziyya domin karɓar mutane wanda suke zuwa yi musu ta'aziyya fa nassa shafi'iyu wal musannifu wa sa'irul ashabi ala karahatihi ya ce imamu shafi'i muhammad bin idris a shafi'i shugaban mazhabar shafi'iya ya yi nassi da shi da mai littafin da shi imamu nawawi din yake wa sharhi tunda almajmu'u din sharhi yake wani littafi sunansa almajmu'u sharhul muhazzab to shi almuhazzab din mai littafin shi ma ya nassanta da wasu daga cikin malaman shafi'iya akan karhancin zama domin karɓar ta'aziyya kun ga wannan shine ra'ayin wa imamu shafi'i kenan qalu suka ce ya'ani bil julusi biljulusi suna nufin zama da ake domin karɓar ita ta'aziyya din ayyastamiya ahlul mayyit ahlul mayyiti fi baitin ta yadda mutane za su samu wani gida su zauna fa yaqsiduhu man arada ta'ziyata duk wanda yake nufin su domin ya musu ta'aziyya sai je ya same su a can ya musu ta'aziyya qalu suka ce bal yanbagi ayyan sarifu abin da ya kamata shine da an je an gama binne mamaci an dawo to kowa ya kama gabansa dan kasuwa ya tafi kasuwa mai noma ya tafi noma mai aiki ya tafi aiki haka kowa dai ya tafi harkokinsa fi hawa ijihim kowa ya tafi zuwa wajen bukatarsa faman sadafahum wanda duk ya dace ya haɗu da su a hanya sai mala ya ce to azahum sai musu ta'aziyya ana wala farqa bainar rijali wan nisa'i fi karahatil julusi laha mala ya ce wannan fanin da aka ana wannan karhancin da malamai suka faɗa ba bambanci tsakanin taruwar maza da taruwar mata yadda aka ce makaruhi ne maza su shimfiɗa tabar masu zauna a ƙofar gida to su ma mata haka ne makaruhi ne su taru a cikin gida suna irin wannan zama ina fata an fahimta aiko yawwa mala yace wa nassul imam shafi'i alladhi ashara ilayhi an-nawawi maganar nassin maganar imam shafi'i wacce imam an-nawawi yake isha a wacce imam an-nawawi yake ishara zuwa gare ta yake nuna cewa imam shafi'i ya tafi akan cewa makaruhi ne fi kitabil ummi tana cikin kitabil ummi ga abinda imamu shafi'i ke cewa ma'ana ga gundarin magana da aka ɗauko daga imamu shafi'i abinda yake faɗa game da ta'aziyya ko kuma game da zammako ke ke cewa wa akrahul ma'atima imamu ne yake cewa ni ina ganin rashin dacewar alma'atima me alma'atima ce mali fasara ce wa hiyal jama'atu shine taro da ake a zauna domin karɓar ta'aziyya wa in lam yakul laha buka'un koda ko zaman da aka yi ba a yin kuka kukan da shari'a ta hana zaman kawai yana gani makaruhi ne fa inna zalika yujaddidu al-hazna saboda zaman da ake kamar yana ƙara sabunta bakin ciki ne ga su iyalan mamacin wa yukallifu al-mu'na yana kuma dora nauyi tunda ana buƙatar abincin da za a ci sai an fitar da kuɗi sai an sai an dafo kaza akwai dora nauyi a kansa inji imamu shafi'i wannan nasi ne magana imamu shafi'i ma amama ba fihi min al-athari tare da abin da ya riga ya gabata na athar na hadisi da ya zo game da haka كأنه يشير إلى حديث جرير هذا sai mala yace kamar imam nawawi yana ishara ne zuwa ga wannan hadisi na jarir ibn abdullahi al-badri da makaranta a sama qala an-nawawi imam an-nawawi yace wastadalla lahu al-musannifu wa ghayruhu bi dalilin akhar wa huwa annahu muhdif ko muhdaf imam an-nawawi yace mai littafi al-muhazzab ya yi nuni ya kafa dalili da waninsa daga cikin malamai da wani dalili ne daban ba wannan ba suka ce ai wani dalilin ma daban abin da yake nuna karhancin zan makoki shine annahu mudaf abu ne da aka farar da shi an fahimta abu ne da mutane suka farar da shi wa kaza nass ibn al-hammam fi sharh al-hidayah hakan ibn al-hammam ya nassanta a cikin littafin sa mai suna sharh al-hidayah ala karahati ittikhadh diyafa akan karhancin yin girki domin taryar baki min ta'amina abinci min alil mayiti daga iyalan mamacin wa qala yace wa hiya bid'atun qabihatun wannan aiki da mutane suke bid'a ce bid'a amma kuma mummuna ina fata ana ganewa ko wa huwa madhhabul hanabila mala yace wannan magana kuma ita ce ra'ayin da malaman hanabila suka suka tafi akan ta fil insab a cikin littafin insab to wannan shine abinda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya tabbatar ‘yan uwa idan muka kalli maganar malam daga farkonta zuwa ƙarshe da maganganun malamin da ya kawo za ku ga shi ra'ayinsa ra'ayi ɗaya ne kawai menene ra'ayinsa game da zaman makoki bai halatta ba ina fata an fahimta to amma zaman makoki kusan mu a ƙasar hausa ya riga ya zama abu ne da yake labudda lahu kusan da an wa mutum mutuwa sai ya zo shi ba tabar ma ya zauna to ya za a yi kenan to yan abinda duk irin wannan mas'ala idan muka zo kanta mukan tsaya mu dan yi karin bayani mai shari mu dan dauko maganganun wasu malaman mu faɗa domin mu fitar da matsaya guda ɗaya wato mas'alar zaman makoki zama mutum ya rika karɓar ta'aziya kamar yadda malai ya tabbatar da karhancin ta a nan wajen ɗaya ce daga cikin maganganun malamai mas'ala ce mukhtalafun alaiha ma'ana malamai sun yi sabani akan ta ba wai dukkan malamai suka haɗu suka ce duk mutumin da zama makoki ya yi haramu ko ya yi makaruhi ba amma matsala ce da aka yi samu saɓani a kanta daga cikin malaman malikiya da malaman hambaliya da malaman shafi'iya waɗannan da yawa daga cikin su duk sun tafi akan cewa makaruhi ne bai dace ba imam malik ma yana tsanantawa akan irin haka kamar yadda muka ji kuma nassin magana imam shafi'i hakanan daga cikin malamai na kusa-kusa na zamanin na sheikh muhammad sali al-uthaymin shi ma ra'ayinsa kenan yana gani bai halitta ba bai dace ba babban dalilin da suke kafa hujja da shi shine wannan hadisi na jarir bin abdullahi al-badri da yake cewa musa bai mun kasance muna ganin zaman da ake da abincin da ake girka a fito da shi bayan mutuwa a matsayin kukan mutuwa to kun ga mun shayan bayani a baya idan sabi ya ce mun kasance muna ganin kaza ko mun kasance muna aikata kaza da sauransu wannan me yake nufi ma'ana a lokacin annabi kenan tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ina fata an fahimta yawwa sannan kuma abu na biyu da suke wuce da shi cewa abu ne da yake bid'a ne saboda me annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi bai ba ba a samu su daga cikin sahabbai da suka aikata zaman makoki ba ina fata an fahimta to sai dai kuma har yanzu kuma an samu wasu malaman da suke gani babu laifi amma ba su bashi babu laifi gaba ɗaya ba dukkaninsu su ma sun mai kaidi ba su buɗe abin gaba ɗaya ba daga cikinsu akwai wasu daga cikin malaman hanafiya akwai wasu daga cikin malaman malikiya har yanzu suna gani cewa babu laifi akwai wasu daga cikin malaman hanabila suma suna gani babu laifi har yanzu daga cikin malamai na zamani akwai samahatu sheikh abdulaziz bin abdullah bin baz ai an san shi ko to shi ma ra'ayinsa kenan yana gani babu laifi akwai muhammad muhammad al-mukhtar shinqiti shi ma yana gani babu laifi za a yi su kuma dukkanin su galibin su sun yi hujja ne da cewa zaman makoki da mutane suke yi abu ne da ake ɗaukar su a matsayin al'ada ba addini ba ne suka ce shi ita kuma bid'a tana shiga cikin addini ne ba cikin al'ada ba ina fata an fahimta shi duk abin da yake na addini shi ne bida take iya shigowa cikinsa mutum bai isa ya kirkiro wani abu daga ciki ba sai abin da ya samu shi addini baya karɓar bakon abu abin nufi duk abin da yake addini ne kana so ka yi shi ka samu lada to dole ne sai an taɓa yin sa a baya ma'ana annabi tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi yayi ya ban mana gado sai ka ci gaba da aikatawa haka abin addini yake shi kuma abin al'ada abu ɗaya yake komai halaka ne sai abinda nasi ya zo ya ce kaza haramun ne kaza haramun ne shikenan sai ka guje shi amma idan addini ya yi shiru game da abu to baka da hujjar da ka zo ka ce kaza haramun ne in dai al'ada ce ina fata an fahimci wannan da kyau yawwa to sai malamai suka ce shi zama da mutane suke irin wannan galibi zama ne na al'ada ba na addini bane to amma duk tare da haka sai malamai suka ce irin zaman da ake nufi ba ba wai zama ne da mutum zai zo ya sanya rumfa ya zauna mutane su su taru a rinka fito da abinci ba duk malamai sun haɗa akan cewa wannan makaruhi ne bai kamata ba amma wani irin zama su waɗannan malamai suke nufi shine kai a matsayinka na iyalin mamaci ai maka rasuwa babu laifi ka koma gefe ka dan samu wani je ka zauna wannan yazo ya maka ta'aziyya ya tashi wannan ma yazo ya maka ta'aziyya ya tashi ba ya zauna tare da kai ba ina fata an fahimta saboda kamar Abdulaziz bin Abin Abdullah bin Baz hujjar da yake kafawa shine a misali da mutane ba su da yawa kamar yanzu yanzu idan aka ce wani ya rasu dole sai ka bi shi inda yake kai masa ta'aziyya wani har abada ba kai masa ta'aziyya ba amma idan ya zauna a waje guda to babu laifi zaka iya zuwa ka same shi kai masa wannan ita abin abdulaziz bin abdullahi bin ya tabbatar haka nan muhammad al-mukhtar al-shinqiti shi ma abin da ya tabbatar kenan amma dukkanin su sun hada akan cewa irin wannan yanayi da muke galibi a yanzu a rasu a zo a kafa rumfa a zo a yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana bakwai ana ta fito da abinci ana ta ci wani ya samu wajen tarewa kenan tun ɗaya har bakwai yana wajen har baya su ma a gama wannan zaman makokin saboda zai darasa abin da zai rinka samu kwarai da gaske to irin wannan malamai dai sun hada kan karhancin sa bai dace ba irin wannan amma a yau mutum mutuwa saboda malamai suka ce lokacin da rasuwar Jafar da muka gama bayanin sa jiya ta zo wa Annabi tsira da abincin Allah ta tabbata a gare shi yana masallaci to sai koma gefe dan samu wani jauna sai masa bai sai ganshi alamun damuwa a tattare da shi saboda kai sai bai suka rinka zo suna masa ta'aziya su ne masa ta'aziyya wannan zai masa ta'aziyya duk da dai malamai suka ce ba annabi ya zauna bane saboda ta'aziyya ita ya zauna saboda labarin mutuwa ya zo masa yana wajen saboda haka sai kuma gefe yake jiban mutuwar ina fata an fahimta saboda haka da yawa daga cikin malamai abin da nake so a mafahimta shine kun ga waɗannan malamai da muka kawo dukkan su malamai ne na ahlus sunna gaba ɗayan su saboda haka kada ka ji fatawa guda ɗaya maybe wani bai taɓa jin irin wannan fatawar ba kawai shi duk abin da ya taso yana ji kawai zama makoki bid'a ne zama makoki haramun ne ina fata mun fahimta to kun ga malaman da muka kawo yanzu muka tabbatar malamai ne dukkanin su na ahlus sunna in tsoron Allah ne da wara'i da abubuwan da sun fi mu ina fata mun fahimta to amma shi addini ana fahimtar sa ne ta hanyar nassoshi ta hanyar abin da yazo daga Allah da manzon sa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi so haka yanzu natijar da zamu fita da ita anan a wannan makaranta tamu shine zaman makoki irin wanda ake yi galibi irin wanda ake yi bai kamata ba amma a yi wa mutum rasuwa babu laifi ya zauna domin mutane da suke zuwa su yi masa ta'aziyya ya sauƙaƙe musu zuwa su yi masa ta'aziyya din ina fata an fahimta irin wannan babu laifi amma duk wanda zai ta'aziyya ya tashi ya bar wajen kada ka zo ka ta'aziyya kuma ka zauna ka kai ma ka samu tabarma a gefe ka zauna kai tagumi ba wanda ya saka sai ka tashi ka je ka harkokinka ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam wa inna masunnatu mala yace mas'ala ta 115 abin da yake na sunna أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لآل الميت طعاما شيني إيالان makusantan wanda ya rasu mamacin da makotansu su ya kamata su rinka girko abinci suna kai wa iyalan mamacin ya shibi'uhum wanda zai iya kosar da su ma'ana idan an yi rasuwa a gida ba a gidan ya kamata a rinka fito da abinci ba shiga ya kamata a rinka yi da shi haka shari'a ta ce duk gidan da ake rasuwa to kun san abin da yake damunsu yana damunsu abin da ya saukan musu ya saukan musu to a lokacin su ya kamata a tausayawa a rinka yin abinci ana kai musu ba wai daga gidan za a rinka dafo abinci ana ana fitowa da shi ba saboda abin da malamai suka ce shi ne da zarar mutum ya mutu duk abin da yake cikin gidansa ya juya ya zama kayan gado yanzu ba na mutum ɗaya bane to kun ga mutane sun zo sun zauna kuma suna cinye kayan magada abin da yake na ma hatta shinkafa da take cikin gidan kayan gado ne yan uwa kayan gado ne duk wanda suke cikin gidan suna da haƙƙi akan ta araba a wasu to ne maybe baya garin ma wani baya kasar wani baya nan kuma ana dafa kayansa ba tare da haƙƙinsa ba ana fitowa da mutane suna ci ga wannan bai dace ba saboda haka ƴan uwa da suke makota da abin nan sai mutum ya sa a dafa abinci a gidan sai ce da Allah aka gidan wani a dafa kaza aka gidan wani abin da ya kamata kenan malai ce لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال saboda hadisi abdullahi dan jafar irda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace lamma jaa lamma jaa na'yu ja'farin hina qutila qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mutuwar labarin mutuwar jafar ta zo wa annabi tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi yayin da aka kashe shi a wancan yaƙi sai annabi tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace isna'u li ali ja'farin ta'aman ku girkawa ku shirya wa iyalan jafar abinci ku kai musu faqad atahum ma yashghaluhum saboda abin da zai shagaltar da su ya zo musu abin da zai dauke musu hankali ga barin girka abinci ya zo musu mecece mutuwar mai gidan au atahum ma yashghaluhum ko kuma abin da ya ce musu abin da zai shagaltar da su ya zo musu akhrajahu abu dauda والترمذي وحسنه وابن ماجه وكذا الشافعي في الأم والدار قطني والحاكم والبيحقي وأحمد وقال الحاكم إمام الحاكم يتي صحيح الإسناد والناديس يعني إنغاتتين إسنادي ووافقه الذهبي إمام الذهبي يداتي دشي وصحاه ابن سكن أيضا ابن سكن إنغانتاشي كما في التلخيص كما يدزو أتكيل تلخيص الهبير ابن هجر وهو عندي حديث حسن كما قال الترمذي الشيخ محمد نصر الدين الألباني يتي حديثني أو زينا حديثني ديكي حسن كما يدي إمام الترمذي يفعل فإن له شاهدا من حديث أسماء بنت أبي سودانا دوت الشيدا daga cikin hadisin Asma yar Umais وقد بينت ذلك في التعليقات الجياد ما لا kuma na bayyana haka a cikin littafi na mai suna at-ta'liqatul jiyad وقد كانت عائشة قال حقيقة أنا عائشة يرتا الله تعالى tabbata a gare ta ta kasance ta'amuru bit talbini tana umarni da yin da yin talbini lil maridi ga marasa lafiya walil mahzuni alal haliki da wanda yake cikin damuwa akan wanda ya rasu me a talbin a talbin shi ne ka ce masa kamar kunu tana umarni a yi kunu daga gida sai a ɗauka aje a kai saboda a talbin na sai da na buɗo youtube ma na ga yadda ake yinsa kamar gari ake abin nan sha'ir ake samu sha'ir ko ka ce alkama sai a nukota idan aka nukota sai a tankaɗe bayan an tankaɗe kuma sai a zuba shi a cikin sai a ɗora ruwa a cikin wuta sai a zuba shi a rinka juyawa a rinka juya sai ya yi kauri na fata an fahimta sannan sai a kawo madara madara ko nono sai a zuba a ciki a ci gaba da juyawa a ci gaba da juyawa sai ya yi kauri sannan kuma sai a kawo zuma sai a zuba na fata an fahimta shine at talbi saboda haka tana aikawa tana aikawa tana aika shi akai su guraren da aka yi mutuwa ko kuma gurin mara lafiya me yasa wata qulu tana cewa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu saboda na ji annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yana cewa inna talbinata hakika shi wannan kunu da ake da ake yi ta jummu fu'adal maribi yana rarrashi yana hutar da zuciya mara lafiya idan an kai masa sannan wata zahabu bi ba'd al-hazn yana kuma tafiyar da wani sashi daga cikin bakin cikin da mutum yake damuwa yake yake a ciki akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da wannan hadisi wal lafdhu lahu wannan lafazin imam al-bukhari wa muslim ma muslim ya fitar da shi wal baihaqi imam al-baihaqi ya fitar da wannan hadisi wa ahmadu haka na imam ahmad dan hanbal shi ma ya fitar da shi wa yustahabbu mashu ra'sil yatimi wa ikramihi mas'ala ta gama la yace mustahabbi ne abu ne da ake so shafa kan maraya wa ikramihi da kuma karrama shi ma'ana shafa kan maraya shi kansa abu ne da yake na sunna ta annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ana son haka annabi tsira da amincin su tabbata a gare shi yana san maraya yana shafa kansa saboda yan uwa a cikin daukan nauyin maraya akwai alkhairi kwarai da gaske manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatayn yace ni da mai daukan nauyin maraya ya rene shi ya tattalinsa haka muke a cikin aljanna sai nuna in yatsan nan guda biyu kamar yadda ka san wannan da wannan tazararsa ba su da yawa to haka gidan mutum yake da gidan annaba a cikin aljanna sakamakon mai sakamakon daukar nauyin maraya sau da yan uwa mu daina tozartar da marayu mu daina barin su su rinka jin cewa tabbas ba su da iyaye a rinka jawo marayu kusa su rinka ji da iyayensu babu iyayensu duk ɗaya ne duk abin da ya kamata mahaifinsa ya masa mu taru mu a matsayin mu na mutanen unguwa da ta unguwa manyan unguwa mu haɗa abin da ma mu rinka musu amma ba daidai bane yadda marayu suke tozartuwa idan mutum mahaifinsa ya rasu shi fa shikenan alƙiyama ta tashi ya shiga uku makaranta ya daina yi kaya masu kyau ya daina sawa duk wani abu da ake na jin daɗi ya daina sai dai ga yara suna yi to shine idan mutum ya taso da irin wannan karye zuciyar yana ji shi fa yanzu ba shi da wani gata to ko ina zai iya kowanne wadi zai iya kutsawa ya shiga ya ja idan mutanen banza su ja shi yan shaye-shaye su ja shi barayi su ja shi yan kaza yan kowanne irin abin abu mara kyau za su iya jan ya tafi saboda mai zuciyarsa ta riga ta kare kuma sai ga mutum a unguwa alayi gaba ɗaya babu wanda isa ga mai magana ya ji me yasa saboda mutanen da ya kamata su ga mai magana ya ji lokacin da yake buƙatar taimako ba wanda ya taimaka masa baba sai yana ganin ta wani lokaci sai dai ta shiga ɗaki ta haɗa kai da goya ta tagami ta kuka saboda ga ƴaƴanta babu abinci tun yana tun yana ƙarami ya saba ganin wannan babu abincin da za a ci maybe ka tanga gidansu kusa da su gida na ɗaya na biyu na uku ga wani mai kuɗi na shararre ƴaƴansa suna fitowa a cikin motoci da kaza a kai su shi kuma gashi yana gani abincin da su ci masu rasa to ta za a yi wancin yaro bayan ya girma kuma ka ce kai za ka kira shi ka bai magana yadda ta yaya ba za ta yi ba amma alal akalla ko ba mu da kosisi wallahi ƴan uwa abin ba dukiya bane zuciya ce idan maka da zamu yi mu zo mu haɗu mai ɗari ya kawo mai ɗari biyu ya kawo wancan dubu ɗaya zai iya kawo mu rinka tarawa duk wata mai kama alƙawari wannan kuɗin babu abin da zamu yi da su kawai na taimakon marayu ne gidajen unguwan nan mun san akwai marayu kaza da kaza akwai yaran da sun dina makaranta kuma babu abin da yana su makarantar nan babu ci na sani kai ma ka sani kowa ya sani dan wannan abin da yanzu naira ɗari ta gagare ni ɗari biya ta gagare ka dubu ɗaya ta gagare ka kai a matsayin wanda ka fi mu ƙarfi wallahi ba ta gagara ba me zai na barin haɗawa idan ni kaɗai na ɗari naira ɗari ta na kawo ba za ta yi amfani ba daban ka kai ma ba za ta yi amfani ba amma mu goma ko mu ishirin ko talatin ma haɗu mu kawo ya muke gani duk sati biyu ko duk wata barin ƙaɗa wannan abu sai mu kirawo abin da zamu iya shi zamu kada mu dauka abin da zamu iya ba yara biyar zamu iya mu dauke su yara shida mu dauke su a mai da su makaranta a rinka musu dinkin sallah a samu musu sana'a sai yaro ja unguwa cewa kowa baban sa ne duk dattijo da ce masa kai sai ya daina abin da yake amma yaro wani lokaci ma sai ya ga wani dattijon zai ci gaba da abin da yake dan ma ka ganshi mai magana kai mai magana ya mara shin kunya me yasa saboda ina gani baka da wani amfani a rayuwarsa babu abin da kai masa yan uwa wannan ita ce gaskiya shine abin da ke faruwa mu daina tuzartar da marayu wallahi taimakon maraya ba karamin alkhairi bane Allah madaukakin sarki zai saka da albarka da ci gaba a rayuwar mu gaba ɗaya kowa zai ga ci gaban sa to amma in lokacin da muke ji kawai ni nawa shine nawa na ka ba ruwana da shi to kai idan ka kwanta ka rasu kuma ya za ka yi kenan yadda dan uwanka makocin ka ya kwanta ya rasu a yanzu suka tuzarta kai baka tunanin kai ma yanzu ka kwanta ka rasu ya'yanka ya za su yi kenan yadda kake kalla ya'yan wannan matan sun lalace bazan su zama 'yan shaye-shaye ke ma kake so naka su zama yanzu mun tare kyau kenan yan uwantaka ta musulunci ta yi amfani kenan ina yan uwantaka ta musulunci da annabi yake cewa mu musulmi kamar jiki guda ɗaya ne idan gaba ɗaya ta ta tabu duk sauran jiki sai ya ɗauki ciwo da zazzabi dan yatsanka nake ciwo yanzu amma sai ka ji kanka ya ɗauka sai ka ji zazzabi sai ka ji kaluluwa ko ina ya ɗauka ina irin wannan yan uwantaka da annabi ya gaya mana da kuwa saboda haka dole mu tashi mu farka dole na'am abin yi shine dole a samu dattawa manya daga ciki wanda za su faɗa aji a haɗa wanda ake gani za su iya a kira wasu a samar da mafita dole ne a unguwan nan a samu wasu dattawa da ake ganin mutunci su ake ganin girman su a game za a iya yi domin fitar da yaran da suke cikin irin hali da halin da suke ciki kowa ya sanya kansa abin da zai iya bayar ba dole sai da mai naira biyar ma ya kawo wallahi za ta yi amfani za ta yi amfani duk abin da kake da shi ka kawo a samu amintattu a je account a je banki a bude account a rinka sawa duk wanda ya kawo a samu amintattu a je a sa wannan account abin da za a rinka yi shine duk lokacin da aka samu irin wannan bukatar a samu wanda ya sa hannu a sa hannu a je a dauko kuɗin da a zo a yi masa kowa da saninsa na'am to Allah ya mana zagora Allah ya mana zagora amma dai kusan wannan abin haka ne amma dole dai sai da dafawar dattawa irin kuma umar sai ku shigo sannan abin zai yi shi ne abin da nake nufi to shi kenan na baka wannan aikin malam umar na baka wannan aikin sai a fara tana mutane da ya kamata a gaito a zo a fara aikin yawwa zuwa sati mai zuwa sai mu ji rahoto Allah ya samu dace bari mu karasa annabi tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi a kamar da malaki gama da cewa ana buƙatar shafa kan maraya da kuma karrama shi saboda hadisin da annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yake cewa lokacin Abdullahi dan Ja'far ya rawaito mana hadisi cewa annabi tsira da yake cewa laura aitani wa quthamun wa Abdullahi ibn Abbas wa nahnu wa Ubaidullah ibn Abbas wa nahnu sabiyan al'abu Abdullahi dan Ja'far yake bawa wanda ɗalibinsa labari cewa ina ma zaka gan mu ina ma ka gan mu da ni da Utham da Ubaidillahi da Utham da Ubaidillahi ƴaƴan Abbas ne baffan Annabi shi kuma Abdullahi dan gidan Ja'far ne an fahimta kun ga dukkanin su da ƴan uwa ne yawwa yace ina ma ka mu lokacin da muke wasa mana ƴan ƙanana iz marra nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya wuce ala dabbatin akan wani abin hawansa fa qala da annabi zo daidai inda muke sai ya tsaya sai ya ce irfa'u hadha ilayya ku ɗago min wannan yaron ku miƙo min shi ya nuna abdullahi dan jafar ƙala fa hamalani amamahu sai annabi ya ɗauke ne ɗora ni akan gaban dabbarsa abin da yake haya akai wa ƙala li kutham sannan ya ƙara cewa da kutham ma irfa'u hadha ilayya wannan shi ma ku ɗago min shi kun ga saura yaro ɗaya ke ne ya rage a ƙasa fa hamalahu wa ra'ahu da ya ɗauki kutham sai ya ɗora shi a bayansa yara biyu ɗaya a gaba ɗaya a baya wa kana ubaidullahi ahabbu ila abbas min utham shi abdullahi dan jabar ke cewa kuma shi wanda annabi ya bari a kasan bai dauke shi ba ubaidullahi babansa abbas ya fi son sa sama da utham amma sai annabi ya dauki wanda ba wanda ba shi aka fi so din ba sai dora akan dabba ya ba wanda aka fi so din shine sai abdullahi dan jabar ke cewa famastahya min ammihi an hamala quthaman wa tarakahu yace manzon Allah bai ji kunyar babbansa abbas ba ya dauki qutham wanda ba shi aka fi so bai bar wanda aka fi so din ubaidullahi a kasa qala ya ce sun masaha ala ra'asi sannan sai annabi ya rinka shafar kaina ya rinka shafa kaina har sau uku wa qala kullama masaha duk lokacin da annabi ya shafa kaina sai ya ce Allahumma khlif ja'faran fi waladihi Allah ka zama halifan Ja'far a cikin ɗansa qala qultu li Abdullahi wanda wanda yake ba mu labarin hadisin daga Abdullahi dan Ja'far sai ce sai na ce da Abdullahi dan Ja'far ma fa'ala quthamun to qutham kuma me ya aikata daga baya ya zama ma'ana tunda annabi ya dauke shi ya dora shi akan dabba ya bar Ubaidillahi maybe annabi ya san akwai wani sirri a tattare da shi ne daga baya bayan ya girma mai zama kala sai ce ustu shida ai shahada yi ya samu babban matsayi na shahada ina fata mun fahimta yawwa kala qultu shi marwacin hadisin sai ce mana sai na ce Allahu a'lam wa rasuluhu bil khair Allah da manzansa da su suka fi sanin alkhairi Allah da manzansa su suka fi sanin abin da ya dace kaga annabi sai ya dauki bai wanda aka fi so ba ashe kuma a wajen Allah shi fa alkhairi sama da ɗaya yawwa qala ajal sai Jafar ya ce Abdullahi dan Jafar sai ya ce gaskiya ne wannan abin da ka faɗa akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi wa siyaqu lahu wannan zuban hadisi da yazo nashi ne wal Hakim Imam al Hakim wal Baihaqi Imam al Baihaqi wa isnaduhu hasanun isnadin sa mai kyau ne wa qala al Hakim Imam al Hakim ya ce sahihun wa wafaqahu adh-Dhahabi ingantaccen Imam zabi kuma ya dace da shi anan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu shiga ma yantafi'u bihil mayyitu abin da yake iya amfanan mamaci idan an masa a duniya shine zamu ji insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am sallar jana'iza kake nufi na'am na'am eh ta'aziyya da mai addu'a ce kamar yadda muka faɗa je da ta'aziyya abu bi ta kunsa abu na farko lallashi ga wanda aka yi wa rasuwa abu na biyu kuma addu'a gawa ga mamacin yana cikin ba mu addu'a sosai ma kuwa na'am na'am eh babu laifi babu laifi mutum ya dafa ya dafa abinci da kudinsa ya bayar babu laifi wannan amma dai asali ma abinda malamai suka ce shine abinda zai kawo a dafa abinci a fito da shi shine ai taruwan mutane to duk mutumin da ya zo ta zai tashi ya tafi sai ina mutane ya taru sai ku kaɗai dama abincin da kuka saba ci a gidanku daman shi za a dafa ku ci shine kaga ba buƙatar wannan kin yawa wallahu ta'ala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته